أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke yawon da littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid kamar mance yau muna sha ɗaya ga watan muharram hijirar mazala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan bakwai miladiya na da dubu biyu da ashirin da hudu sati biyu da ya gabata muna cikin باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره من الشرك أبن دمال يبياني أكيش كما يندى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسند منيني الاستغاثة domin malam ya kawo an ya staghitha bi ghairillah duba shahi na tamanin da shida ga wanda yake da bugu irin wannan sannan kuma ya kawo bambancin tsakanin alistighatha da addu'a shi ma da ya kawo lafazin au yad'u wa ghaira na iya bukatuwa ya kawo bambanci tsakaninsu sannan a cikin al'amarin addu'a malam ya kawo mas'ala du'a mas'alatin da du'a ibada kowane ya fassara ya kawo dalilai masu ɗimbin yawa game da yanda wannan addoyi ko kuma du'a ibada da du'a mas'ala suke zuwa a cikin alkur'ani mai girma mun tsaya akan gabar faɗar shi da yake fa kullu fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyati مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو رزقني وأنا في حسبك ونحو هذا وهذه الأقوال وكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل مالك دكا wannan dukkan wanda ya wuce gona da iri a cikin wani annabi ko wani mutum nagartacce ko kuma ya sanya wani nau'i ya sanya musu wani nau'i na allantaka misali ya ce ya shugaba sayyidi fulani wane in surni ka bani cin nasara kuma sananne ne cewa ba wanda yake ba da nasara sai Allah madaukaki au a ko kuma a gazamin tsame ni daga cikin bala'i domin mun gama analyst gasa fita daga cikin tsame wani daga cikin wani tsanani shi ma ba wanda ya sai wannan sai Allah musamman ma a lokacin da mutum bayyana kuma ko iyanan baya da ikon da zai tsame wani mutum daga cikin abin da ya faɗa aur zukuni ko kuma ya ce wani arzita ne shi ma wannan aiki ne na Allah madaukaki na daga cikin babi na tauhidur rububiyya ba mai arzita wani sai Allah madaukaki tabbat wani na kasancewa sababi na arzikin wani to amma da sababin da wanda ya sa sababin shine Allah madaukaki au ana fi hasbika ni kuma ko ina kalkashinka ko ina kalkashin kulawarka ko ina nan cikin inda nake tamaninka wa nahwa hadhal hadhihi al-aqwal kullu hadha shirkun wa dalal malaci dukkan da kwatamce irin wannan maganganu duka shirka ne bata ne istatabu sahibu wanda ya aikata irin wannan aika aika ko maganganu ana neman shi ya tuba fa in taba falila alhamd in ya tuba to dama haka ake so in kuma ba haka ba wa illa kutila sai a kashe shi a inda shari'a take kwadi a shi idan za mu tashi a wannan gaba fadan malam da ce fa inna allaha subhanahu wa ta'ala innama arsala rusula wa anzala al-kutuba li yu'bada wahda la sharika la Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya ɗaukaka bai aiko wani manzo ba bai aiko manzanni ba bai sabkar da littattafai ba sai kawai don abota mashi shi kadai ta a hada bautar shi da wani wala yuda ma'ahu ilahun akhar kuma ba a roƙon shi ba a kiran wani Allah tare da Allah wani Allah daban banda Allah madaukaki dalilin me dalilin shi ya halitta kuma shi ke da ya mallaki abin da za a roƙa ya bada shi. Wallazina ya duruna ma'allahi alihatan ukra mithlul masiha wal mala'ikata wal asnama lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khala'iqa aw tunzila al matara aw tunbita nabat wa innama kanu ya'budunahum aw ya'buduna quburahum أو يعبدون صورهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى mala ya ce wa'anda suke roƙon wani wasu alloli daban kuma bayan Allah maɗaukaki misali masu roƙon almasih kirista wal mala'ika masu roƙon mala'iku ko kuma gumaka ba su kasance ba suna ƙudircewa cewa wannan abiba da suke bautawa suna halitta ko kuma suna sabkar da ruwa ko suna fitar da tsirrai wa inna ma kanu ya'budunahum sun kasance kawai suna bauta musu ne aw ya'buduna quburahum ko suna bautawa kaburrukan su ne aw ya'buduna suwarahum ko kuma suna bautawa hotunan su ne yaquluna zaka yi suna cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ai mu ban ma bauta musu kawai sai dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah kusantarsuwa kenan sun sanya tsani tsakaninsu da ubangiji matsalar kuma sai suka zama to suna bautawa wannan abeban da suke bautawa da nihin su kusantar da su ya zuwa ga Allah madaukaki shi kuma Allah madaukaki me yake cewa wa idza salaka ibadi anni fa inni قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ويقولون ذاك جسنا cewa هؤلاء شفعاؤنا عند الله wa'annan sune wanda za su cece mu wajen Allah madaukaki fa ba'atha Allah subhanahu rusula Allah madaukaki wanda ya sarkaka daga dukkan tawaya ya aiko manzannin shi tanha an yuda'a ahadun min dunihi wanda suke hani ga bautawa wani game da abautawa wani kowane ne shi yasa yazo na kira ahadun min duni kuma bayan Allah madaukaki la du'a ibadatin wala du'a isti'ana ba roƙo bana bauta tasbihi tahmidi tahlili takbiri da sauransu istighfari da sauransu wala du'a isti'ana ko kuma roƙo na neman taimako da agazawa in ta hanan maganar malam takana wa qala aidan haka ne yake cewa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita dukkan wanda ya sanya tsani ko wasu abebe tsakanin shi da Allah madaukaki ya tawakkalu alaihim iya dogaro a kansu wa yad'uhum iya kiran iya roƙon su yas'aluhum wa yas'aluhum iya roƙonsu kafara ijma'an mala yace wannan dukkan malamai sun hada kai akan cewa mutun ya kafarta naqalahu anhu sahib al-furu zuwa malam sahib al-furu ya kira to wannan magana wa sahib al-insaf wa sahib al-iqna' wa ghayruhum wa dhakarahu fi mas'alati al-wasa'it ونقلته منه في الرد على على ابن جرشيس wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ke cewa wa min anwa'ihi na daga dangogi na istighatha ko na shirka ai ashirk talabul hawaija talabul hawaiji min al-mauta neman biyan bukatu daga matattu ma abinda a wannan zamani namu ya yadu ya bunƙasa za ka ga mutum ya je wajen kabari iya kuka iya kewayawa iya roƙon mai kabari ya ba shi arziki ko ya ba shi mulki ko ya ba shi haihuwa ko ya yaye mai wata damoshi ko ya ba shi lahiya da abin da ya kama da walistighasatu bihim da neman agajinsu wa tawajjuhu ilaihim da fuskanta zuwa gare su wa haza aslu shirkil alam malaci wannan shine asalin shirka na duniya bainal mayyita qad inqata amaluhu mamaci aikin shi ya yanke ba shi ba aiki bayan mutuwa babu aiki wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darra mamaci bai mallaki bai amfani kanshi da wani amfani ba bai mallakawa kanshi wani amfani ba haka bai mallaka kawawa kanshi wata cutarwa ba fadlan amman istaghatha bi aw sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah balle ma a ce wanda ya nema agajin shi ko ya roke shi akan cewa ya nema mai ceto wajen Allah madaukaki wa hadha min jahlihi bi shafi'i wal mashfu'u an inda wannan kuma mutun ya nemi wannan ceto wajen irin wannan wanda suke bautawa dalilin jahilcin shi da wanda yake ba da ceto a shafi da mai ceton wal mashfu indahu da wanda ake ba ceto wajen shi ko wanda ake nema mai ceto wajen Allah wa sayati tatimmatu kalamihi fi babi shafa'ati insha Allah ta'ala malam ce da sannu cikamakin wannan magana ta malam za ta zo a cikin babi na ceto in Allah madaukaki ya yarda وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي حافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله yake cewa fi raddi ala as-subki mai da martani da yake wa imam as-subki fi qawlihi inna al-mubalaghata fi ta'zimihi ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wajibatun imam as-subki rahimahu Allah yake cewa ai huce gona da iri a cikin girmamar da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wajibi ce malam ya ce in urida biha biha almubalagatu bi hasbi ma yarahu kullu ahadin ta'ziman hatta alhajj ila qabrihi والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يؤطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين ما نيتي إدم ما نيئا نهن wuce gona da iri a gwalgwadon yadda mutum zai gan girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ya kai ga iya hajji ya zuwa kabarin shi ko kuma ya mai sujada ko ya kewaya shi da sunan ibada ko ya kudire cewa manzo sallallahu Alaihi wasallam ya san gaibi ko kuma iya badawa iya hana abin da ya so ya hana ibada bayan ya mutu kuma ya hana wani abin da ya so ya hana ko iya ya mallaki ga wanda ya nema ya agaza mishi koma bayan Allah maɗaukaki wani cutarsuwa ko wani amfani. Akan mubalaga kan cewa na biyan iya na biyan bukatun wanda suka tambaye shi, kuma na kwaranye bakan cikin wanda suke cikin bakin ciki. Hakanan kai mutuka akan cewa iya ceton dukkan wanda ya nemi ya cece shi wanda yake so ya ceta iya shigar da mutum aljanna ko na shigar da wanda ya so aljanna malam yace fa da'awa wujubil mubalaghati fi hadha at-ta'zimi mubalaghatun fi shirk kira ko kirari ya zuwa wajibcin irin wannan wuce gona da iri a cikin girmamawa to mubalaga ne wuce gona da iri ne a cikin shirka wansilahun min jumlatid din zarewa ne daga dunkulallen jumla ta addinin musulunci Nan dukkan wannan ayyuka idan muka duba ɗan uwa aiki ne na Allah madaukaki shi ya kaɗaita da shi قال فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاق من جملة الدين وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا يازو أتكلنا أتكلم فتاوانا لتاهي البزازية لتتفهم حنفية ما لنيتي معلمان مسناتي ومن قال أرواه المشايخ حاضرة تعلم yakfur dukkan wanda ya ce rayukan malamai manya-manyan malamai nagartattu hadira suna halarce ina duk inda suka so suna zuwa kuma ta san abin da ya boyu to wannan kafirci wa qala shaykhu sun'ullahi al-halabi al-hanafi fi kitabihi fi ar-radd ala man idda'a anna lil awliya'i tasarrufat fi al-hayati wa ba'da al-mamat ala sabilil karama malin yace imamu sun'illah al-halabi al-hanafi ya fadi cikin kitabin shi mai da martani ga wanda ya kirari akan cewa waliyai suna da haƙƙi na jujjuyar da al'amura a cikin rayuwa suna raye hakanan bayan sun mutu a bisa tafarki na karama kan cewa suna da karama هذا ون مغنى وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ما لنشي ونن قوى تبت يا بينا أولن زامني cikin musulmi ya yadu a cewa akwai wasu mutane wanda suke kirarin waliyai suna da jujjuyawa a cikin a raye suna da raye ko sun mutu suna da wani nau'i na hukuncin jujjuya al'amurra, wa yi bihim ana neman agaji da su fi shada'idi a cikin tsanani abin da ya tsananta, wal balaya da bala'o'i daban-daban, wa bihima mihim duk shafin muhimmat, suka ce kuma da karsashinsu ne da himmominsu ne ake kwaranye abubuwan da suka zamanto muhimmai ne. فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات ذاك mutane suna zuwa zuwa kaburrukan wannan salihan bayi suna kiran su suna roƙon su akan su biya musu bukatu mustadillina ala anna zalika minhum karamat kuma su kawo hujja da wannan cewa wannan abu da gare su karama karamat wa qalu minhum abdalu wa nuqaba a cikinsu akwai laƙabba wanda sufiyawa suka yi wa irin wannan mutane dalilin wata martaba da suka kai ta tarbiya akwai a cikinsu abdal wanda idan wani babban waliyi ya mutu to kuma akwai wanda zai maye shi a matsayin shi haka da nukaba shugabanni wa autad da gimshikai wanda su suke rike da al'amarin gabas da yamma da gusum da arewa. Wa nujaba da shugabanni, wa saba'una wa saba'a, da saba'una da saba'a, duka wannan istilahi ne na sufiyawa, wa arba'una wa arba'a da arba'in da hudu, wal kutub da aktuba, aktab. Banda wannan malam ya bai kawo ba akai gauth huwa al-ghawthu lin-nasi shine wanda yake kawo agaji ga mutane idan sun shiga cikin bala'i cikin wata musiba cikin wani tsanani to su shi zai kawo musu agaji qutubi kenan wa alaihi al-madaru bila iltibas kuma a kan shi ne dukkan al'amura suke ke- kewayawa ba tare da wani ruha-ruha ba ko wani abu a shi ne mai kulawa da komai. Kala wa jawwazu lahum azzaba'iha wan nuzura suka halittawa wa'annan mutane bayan sun mutu suna cikin kaburrukan suka halitta musu yanka a je a yanka da sunansu kuma a ɗau alwashi da sunansu wa asbatu lahum fiha al'ujur kuma suka tabbata musu a cikin wannan yanke-yanke da alwashi da za a ɗauka suka ce ai akwai lada قال وهذا كلام فيه تغليظ تفريط وإفراط wannan magana cikinta akwai tafrit kuce gona da iri wa ifrata da sakaci kenan dai an bar tafarki tsayayye bal fihi alhalakul abadi wal azabu sarmadi bal a cikin irin wannan maganganu akwai halaka ta har abada da azaba tabbatatta lima fihi min rawa'ihi shirkil muhaqqaq na abinda akwai wani kamshi ko iska na shirka wanda ya zamanto tabbatacce ne wa musadaratul kitab al-aziz al-musaddaq wa mukhalafati li aqaid al-a'imma wannan akwai hucewa huce gona da iri ko shiga gaban alkur'ani mai girma wanda ya zamanto abin gaskatawa mai wa mukhalafati li aqaid al-a'imma kuma ya sabawa wannan magana ta sabawa aqidodi na manya-manyan magabata wa majtama'at alaihi al-umma da duka abinda al'umma musulunci suka hadu a kan shi cewa wannan ayyuka ba cancanci wani ba sai ga Allah madaukaki wa fi tanzil ta zo a cikin alkur'ani mai girma ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah madaukaki na cewa waman yushaqiqir rasula dukkan wanda bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ba ya yi watsi da abin da ya zo da shi iya ganin abin da ya zo da shi shi ne gaskiya ya saba mashi in ba da ma ta bayyana rahul huda bayan shiriwa ta bayyana gare shi hujjoji daga alkur'ani sun bayyana sunna mazala sallallahu alaihi wasallama ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi tafarkin ba tafarkin mu'minai ba ya kama tafarki na shaitan nuwallihi ma tawalla to za mu jibantar mashi al'amarin da ya jibanta su a kan shi wa nuslihi jahannama sannan kuma mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira kuma tir ko kuma makoma ta munana kuma kala wa amma qauluhum game da fadan su da suka ce inna lil awliya'i tasarrufatin fi hayatihim wa ba'da mamatihim lokacin da suka ce ai waliyai suna da wani hukunci na jujjuyawa a cikin rayuwarsu da bayan mutuwarsu bai rudduhu qauluhu ta'ala wannan magana na maida fada Allah madaukaki na maida murtani akan ta a cikin fadar shi da yace a ilahun ma Allah za akwai wani Allah bayan Allah mai girma ala lahul khalq wal amru ku saurara dukkan al'amari na Allah ne halitta gaba ɗayanta ta Allah ce, kuma al'amari gaba ɗayan shi na Allah ne, idan an ce wani iya da wani al'amari kuma bayan Allah maɗaukaki mai haka ce. Allah maɗaukaki na cewa lillahi mulku samawati wal ardu sammai da ƙastai duka mulki ne na Allah maɗaukaki. wa nahwa min al-ayati dalati ala annahu al-mutafarrid bil khalqi wat tadbir da kuma bayan wannan ayoyi masu yawa wanda suke nuni a bisa cewa Allah maɗaukaki shine makaɗaici a cikin halitta da jujjuyar da al'amura ba wanda ya isa ce shi halicci kaza ko shi yake ruwa ko shi yake iska ko shi yake sanyi ko shi yake zahi ko shi yake ba da lahiya ko shi ke sa cuta ko shi zai yaye cuta ko ya bada albarka ko abin da ya kamata haka Nam, qala wat tadbir wat tasarruf wat taqdir. Allah shi ke kaddara komai. Wala shay'a li ghairihi fi shay'in ma yuwajjihu min al-wujuh min min bi wajhin min al-wujuh. Qala wala shay'in li ghairi babu wani abu ga wani koma bayan Allah madaukaki. Ko menene shi? Bi wajhin min al-wujuh ta kowace bangaren fuska. wa kullun tahta mulkihi wa qahri kowane abu na kalkashin mulkin Allah madaukaki da rijaye shi tasarrufan jujjuyawa wa mulkan da mulki da mallaka wa ihya'an da rayawa wa imatatan da kashewa wa khalqan da halitta mu tsaya akan wannan gaba lokacin sallah yayi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
dama da dama dama Allah ya fita da wannan kawai sai an ya ce zai ce ya ko tafiya ya ce zai je Allah da wannan barbaru tsakanin wannan ana mai ana da yi goma bayan baya ta ake ana ɗauki bayan ba a manta da farko baya bayan goma ya ana da
Assalamu alaikum ana yin kokari a tsayo da mana kokari ana ta daukar mikron da da take suna national sannan kuma da wannan mikro na na kan samu wannan na yin zama idan ma baka da kudin ka gaya mu ko nawa ne sai a yi zama da